bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi walwala mun juya abin nan wato darasi na goma kenan cikin wannan jeren giya ta darussan mu daga littafin aljami da akhlaqir rawi adab as-sami walafar al-khatib al-baghdadi a wannan safiya ta ranar lahadi biyar ga watan rajab hijira 1446 daidai da biyar ga watan january 2025 za mu tashi kai tsaye inda malam khatibu yake cewa babun babul babun alqaulu fil asanidil aliya magana game da isnadoji wato al'aliya gajajjeru abinda abinda yake nufi shine wato menene matafiyar malamai game da isnadi akwai al'ali akwai annazil maka ce al'ali shine gajeren isnadi wanda an yi muƙarna shi da ɗayan zai zama wancan dogo ne al'ali wanda yake da misali tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazaje biyar wancan kuma annazil tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane shida ko bakwai ko takwas kuma kamancin haka malam yace idza azama Allah ta'ala limri'in ala sama'il hadith idan Allah madaukakin sarki ya kimsawa wani bawa cikin bayin Allah al'amarin koyan hadisi wa hadaratu niyyatun fil ishtighali bihi kuma ya samu kansa yana da niyyar shagaltuwa da ilimin fayambagi an yuqaddima al mas'alata lillahi to yana da muhimmanci ya yawaita roƙon Allah addu'a an yi waffiqahu fi shine al mas'ala ana wato yawaita roƙon Allah Allah ya bashi dace da gamdakatar game da ilimin wa yu'inuhu alaihi kuma Allah wa yu'inahu alaihi Allah ya taimaka masa Allah ya bashi jajircewa wajen harkar thumma yubadira ila samai sannan kuma sai ya tinkari al'amarin koyo din wa ya harisa ala zalika min ghairi tawaqqufin kuma ya kwadaitu ya jajirce a wajen koyon karatun min ghairi tawaqqufin ba tare da dakatawa ko samun wato abin nan dakatawa tsakankani ba wala ta akhirin ka kuma ya jinkiri kai ya jinkiri daga lokacin da ka ji kana da niyya to kama aikin sannan kuma kar ka samu gibarewa ko tsayawa faqad akhbarana abu ali al-hasan ibn abi bakr ibn shadhan qala haddathana abu bakr ahmad ibn sulaiman ibn ayyub al-abdani al-abadani al-abadani qala haddathana ali ibn harb at-ta'i haddathana abdullah ibn idrisa ar-rabi'a ibn عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يجي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز wannan hadisi ne sai yana cikin sayin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minul qawi mu'mini wanda yake karfa khairun yafi alkhairi wa habbu ila Allah kuma Allah yafi kaunarsa min almu'min ad-da'if fiye da ragon mumini wanda yake da ragantaka da lalaci wa fi kullin a cikin kowanne daga cikin su akwai khairun ma'ana aslul khair shine imani din kenan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faharis ala ma yanfa'uka ka zama mai kwadaituwa da naci akan duk abin da zai amfane ka kada kai wasa da shi wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah kai ta addu'a kenan akan abin wala ta'jaz kuma kada ka zama rago ko malalaci ko mai gazawa wannan hadisi yana nuna wato duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi shi da ƙarfinka da jajircewarka sannan ka yi iyayenka na ɗan adam sai kuma ka nemi taimakon Allah da addu'arsa da neman taufiƙinsa kar kuma ka bari gazawa ko lalaci ya shige ka wa akhbarana abul hasani ali ibn al qasim ibn al hasan al shahid bil basrati qala dasana ali ibn ishaq al madira'i قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثنا حدثني طالوت بن هو بن عباد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن مالك ابن الحارث قال سمعتم سمعته سمعتهم يذكرونه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص daga baban shi Sa'd bin Abi Waqqas قال yace wala alamuhu illa zakarahu an annabi sallallahu alaihi wasallam ni ban san wani abu game da wannan hadisin ba face ya ambata ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai yin kitsayi a cikin isnadin sa fadin A'amash cewa an malik ibn al-haris qala sami'tuhum yazkurunahu to akwai inqita'i a wajen cewa yana cewa inna tu'adata fi kulli shay'in khairun illa fi amal al-akhirah at-tu'ada shine bin abubuwa sannu sannu bin abubuwa sannu sannu kada ai gaggawa to tana da alkhairi a cikin komai in banda aikin lahira shi aikin lahira ba a bi sannu sannu shi ana yin shine kan jiki kan karfi ba za a ce a jira ko kuma sai nan gaba ko sai an yi wani shiri na musamman ba wannan isnadi yana da rauni da kuma illa amma ma'ana hadisin tana da kyau kwarai da gaske kamar da malamai suke faɗa akwai asalin hadisin wanda alimamu abu dawuda ya ruwaito shi da abu abu ya'ala da baihaqi da da hakim baihaqi ya ruwaito shi a cikin sunan ɗinsa da cikin az-zuhud da kuma cikin shu'abul iman ya zo ta wata hanya daban ma daga Abdullahi dan Sarjas da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam at-tu'ada wal iqtisadu was-samtu was-samtu al-hasan juz'un min 24 juz'an min an-nubuwa bin abuwa a hankali da yin iktisadi da yin abuwa tsakatsaki babu albazaranci babu barna da kuma kyakkyawan shiru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sashi ne cikin sassan wato nagarta da siffofin annabta wannan kuma hadisi ne حسن لغيره إن شاء الله ويعتمد إلى أسند شيوخ مصري abinda mutum zai fara ya tashi koyon karatu bayan niyya din nan sai ya waya amudu sai ya nufaci ila asnadi shiyuhi misrihi mafiya karfin isnadi cikin malaman garinsa wato malaman da suke da isnadi mafi kyau a garinsa da su zai fara mutum bai zuwa wani gari karatu a ka'ida sai ya gama da na garinsu wa aqdamihim sama'an waɗanda suka fi kowa daɗewa wajen sauraron hadisi wanda suke da isnadoji ga jajjaru kenan fa yadimu likhtilafa ilayhi sai ka lizimci zuwa gun wannan malami wa yuwasilul uqufa alayhi ka tsuguna dafa'an a gaban shi wato sai ka duba wane ne malamin da yafi kowa gajerun isnadoji wanda yafi kowa nagartar ilimi wanda yafi kowa daɗewa a harkar ilimi to sai ka zo wurinsa ka zauna ka koya a wurinsa dafa'a wa mazahibun nasi takhtalifu fi zalika malam khatibu yace tafarkin malamai ya bambanta game da wannan harka faminhum man yaktafi bi sama'i alhadith nazilan ma'a wujudi man yarwihi aliyan akwai wanda yake ganin babu laifi zai iya takaituwa da jin hadisi wanda yake da isnadi mai mai tsayi koda kuwa akwai wanda yake da isnadi gajere wa minhum man la yaqtani'u bi zalika akwai wanda baya wadatuwa da haka bai gamsu da cewa ga mai isnadi gajere ga inda za a bashi da mutum hudu tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu yadda za a yi saurari wanda zai bashi da mutum biyar wala yaktasiru ala nuzuli baya takaituwa da nuzuli a a wa menene wa huwa yajidul ya goge ne wa huwa yajidul uluwa wa ahlun nadhri aidan mukhtalifuna fi dhalika malamai sun saba game da wannan famiru mun yara annas samaa anna sama'an nazila afdalu ko akwai wanda yake ganin wato sauraron hadisi wanda yake da isnadi dogo yafi falala li'annahu yajibu 'ala rawi saboda ya wajaba akan mai riwaya an yajtahida fi ma'rifati jarhi man yarwi anhu yayi kokari wajen wato a sanin matsayin waɗanda yake riwaya daga gare su sauraka in zai san matsayin mutane biyar zai samu ladan aiki biyar to ladan shi zai fi wanda zai saurari zai zai san matsayin guda hudu ko mun gane sai suka ganin wannan yafi falala an ya arifa ma'rifata jarhi man yarwi anhu wa ta'dilihi wal ijtihadu fi ahwali ruwatin nazil akthar saboda kokarin da zai yi wajen sauraron wajen wato tantance mazajen isnadi nazili kaga aikin ya karu to karuwar aikin karuwar lada ne yanar musahida mukhatirun domin shi mujtahidi yana sa kanshi a cikin aiki ne wasu kuta ba'dul isnadi muskitun li ba'dul isnadi da aka samu isnadin ya ragu to kokarin shi ya ragu wato ai shi aikin lada kamar da annabi ya ce ma Aisha aikin haji ajaruki ala ala qadari nasabiki ladanki da gwargwadon wahalaki lokacin da ta yi aikin hajji ɗin nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta yi umara ba so ta shigo makka da jinin haila sai ta ce to zan koma gida ni da aikin haji na rabi kenan yace kwarai kuwa iya wahalar ki ya ladanki saboda haka ma sai ba ta option ta yi umara daga tan'im kamar yadda aka sani to haka wanda ya bincike game da mazaje hudu ana sa ran wannan ijtihadin nashi ya karu akan wanda ya bincike game da mazaje uku don gane ingancin isnadi wasu kuma suka ce wa zalika aqrabu ila salamati fa kana aula wasu suka ce yana mushaydi mukhatirun wa suquta ba'da isnadi musqitun li ba'da ijtihadi wanda suke ganin cewa okay wa minhum man yara anna sama al-ali afdal suka ce a aji da isnadin gajere shi yafi saboda shi mai mai ijtihadi yana yin aiki ne na ko a samu daidai ko a samu faduwa don haka samu ƙarancin ƙofofin faɗuwa ya fi nisanta da yiwa faɗuwa. Wancan ya ce in kai bincike a kan isnadi na da tsayi aikinka ya ƙara ka samu ƙarin lada wannan kuma suka ce a idan isnadi gajere ne yiwuwar samun kuskure sun ragu saboda haka suna ganin gara a ce isnadin gajere ne wallazi nastahibbuhu ni khatibu abinda na zaɓa nake ganin mustahabbi talabul ali a nemi isnadi gajere إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها kuma idan mutum ya takaitu da nazili baya ga wancan wajahin ni kuma ina ganin wannan zai hana tafiya neman hadisi gari gari saboda wani ya je wani gari ya karbo ya kawo muku in ka takaitu da nashi kai ba za ka buƙaci zuwa zuwa ga gun wancan malamin da ya koya masa ba faqad rahala khalqun min ahli al-ilmi qadiman wa hadithan yace alhalin ko malamai sun yi tafiye-tafiye tun da can da kuma daga baya ilal aqraril ba'ida zuwa garuruwa masu nisa don neman isnadi talaban li'ulul isnad da neman gajeren isnadi sun koyi hadisin amma ba su takaitu bai sun tashi je sun nema wala Allah na nadhkuru shay'an min akhbarihim fi hadha alkitabi ba'du idan tahayna ila almawdi'i almuqtadi li dhikri dhalika insha Allah yace idan muka je inda ya kamata za mu yi magana za mu faɗi labaran wasu daga cikin arrihila fi talabar hadis ya faɗa a can gaba sannan kuma da littafi na musamman sunan shi kenan arrihilatu fi talabar hadis inda ya bada labarin wahalhalu da tafiye-tafiye da malamai suka yi don neman isnadoji mabambanta a garuruwa daban-daban a littafi ne wanda yake juz'i karami sananne haka manijtaza'a bisama'in nazil ma'a kaunihi ma'a kaunin ladhi haddasa anhu mawjudan ga wasu daga cikin waɗanda suka wadatu da sauraron isnadi nazili duk da yake kuma wato wanda za su saurara daga gare shi ya ba su isnadi ali yana kusa amma suka takaita da nazili din zai ba mu misalan su قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن البصري قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي آه حدثنا أحمد بن عبد الجبار الأطاردي حدثنا أبو بكر يعني بن عياش أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الأطاردي آه ya kawo isnadi ne guda biyu da ya tsaye da wancan iya ibn ayyas ya cewa akhbarana al-qadi to ya ƙara tikewa akan shi akhbarana abu umara Abubakar ibn Ayyash kun gan shi ko to sannan sai anil an abil abi Husaini an Abdurrahman ibn Ali kala kuntu rajulan mazza'an yace na kasance inji sayyidina Ali ya kasance na kasance mutum mai yawan fidda mazi idan sha'awa ta zo mishi yakan yi mazi saboda haka fastahaytu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai na ji kunyar in ainihin wato tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya ta shafi wato abun abu da yake kama akwai kunya saboda yace saboda mene limakan ibnatihi min wa kanat ibnatuhu tahti saboda ni sirikin sa ne kunya tsakanin sirikai abu ne da yake da asali fasaltu rajulan yasalu sai na sa wani mutum ya tambaye shi wata riwaya ta nuna cewa miqdad ne ibn al-aswad wasu riwayoyin kuma sun nuna wani mutum ne daban sannan wata rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai na alin ya ma tambaye shi da kansa saboda kamar tambayar ta mai maita kenan fasa'alahu sai ya tambaye shi fa qala yace alayka bil wudu'i ka dinga yin alola ko da yaushe wal lafzu lil madira'i wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim ya zo a cikin sayil bukhari da muslim tun a cikin farko-farkonsu wanda abinda yake fitar mana shi a nan shi ne yanzu isnadin da aliyu ya samu na wannan riwayar gashi zai iya ji kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya fifita ya sanya wani ya jiye masa da wani uzuri ko wani dalili yana iya sanyawa ka takaitu da nazili saboda wata maslaha ta ba za ka iya tafiya ka bar gari ba wataƙila akwai malamai da dama da a tarihi iyayensu ne suke hana su barin gari kasan da babanka yana ka barin gari abin da ya fi dacewa shine ka masa biyayya domin yi masa biyayya wajibi ne shi kuma wannan tafiya neman karatun mustahabi ne fardu kifaya ne saboda ka ba daidai bane mutum ya kama hanya ta ko na gari da sunan karatu ko neman kuɗi ko wani abu alhalin iyayen shi musu yadda ba sai ka haƙura har sai kun rabu lafiya to a lokacin in ka samu dama ka iya fita ko kuma idan mutum yana da wata harka da yake yi ko kuma garin da zaka je din babu aminci ko baka da kuɗin da zaka biya ka hau abun hawa ko kuɗin da zaka rayu a can idan ka je to duk wannan yana iya sa mutum ya takaitu da annazil din wa akhbarana abu sa'id al-hasan ibn muhammad ibn abdullah ibn hasnawi al-katib bi asfahana qala akhbarana abu ja'far ahmad ibn ibn ja'far ibn ahmad ibn ma'bad al-simsar قال حدثنا أبو بكر ابن أبي عاصم بلتاف السنة قال حدثني عبد الله بن محمد بن سالم حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي موسى بي ba dukkan mu ne kowa yake jin hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karat lana dai'atun wa ashgalu muna da dai'a wato gonaki wuraren da muke zuwa mai aiki wa ashgal da harkokin yau da kullun kasuwanci ko sana'a ko makamancin haka saboda haka suka raba wani ya tafi makaranta wani ya tafi kasuwa kamar yadda sayyidina Umar ya bada labari cewa da shi da abokinsa makwabcinsa sun raba in ka je makaranta yau ni in je kasuwa gobe in je makaranta kai kuma ka je kasuwa idan sun zo sun yi sallar isha a unguwarsu wajen cin abinci ko wajen zaman majalisar su to sai wanda ya je makaranta a ranar sai ya koya ma wanda bai je ba abin da ya ji an koyar na hadisi ko ayat ta sauka to amma sun zo riwaya ba dole ne sai ya ce wannan da ya gaya mun ba zai yi cewa kai ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mene walakin nan nasa kanu lam yakunu yakdhibuna yawma izin yace saboda a lokacin mutane ba sa yin ƙarya fa yuhaddithu ash-shahidul ga'iba kamar da annabi umarce su yace wanda yake nan ya gaya ma wanda baya nan to haka suke aiki da wannan umarnin wanda yake nan sai ya gaya wa wanda baya nan sai a ci gaba da yada ilimi wannan isnadi ne asarin nan sahihi wa akhbarana ali ibn abi ali al-basri qala hadathana ubaydullah ibn muhammad ibn sulaiman al-mukharrami qala akhbarana abubakar ja'far ibn muhammad al-firyabi قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عن حميد عن انس بن مالك ان انس بن مالك حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى انس ya karantar da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun sai wani mutum yace anta sami'tahu min rasulillah anas tsakaninka da Allah baki da kunne ka ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa gadiba gadaban shadidan sai anas ya fushi وقال يتي والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم kina rantse muku da Allah ba wai duk abin da kuka ji muna faɗa muku ne muka ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki da kunne ba walakin kana yuhaddithu ba'duna ba'da amma mu sahabbai muna karantar da junanmu abin da junanmu muka ji wala yattahimu ba'duna ba'da ko ba ma tuhumar juna da ƙarya to amma yanzu waɗannan maganganun wasu ‘yan ciranin addini sai suke tuhuman sahabbai da sai ai ma anas ɗin ma ya ce ba komai suka ji ba to me yasa ba zai faɗi wanda ya game ba to su ba sa tuhuman junansu kai ne zaka bin ƙarshen duniya ka tuhume su saboda kai ta kadari ne ko kuma turawa sun zuba maka wata mummunar ɗabi'a ko mummunar aƙida Allah ya kyauta wa akhbarana al-hasan ibn abi bakr qala haddathana da'laj ابن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى الهروي حدثنا آدم آدم بن أبي ياسكنا حدثنا شعبة عن الحكم قال رأيت طاووسا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة نقى طاووس إذا يذو تاد صلى kabbara harama yana daga hannaye wa idza raka'a haka ne yazo ruku'u wa idza rafa'a min ruku'i yana daga hannu rafa'ahuma wato shi baya yin irin na malikiya daga hannu kawai a kabbara harama yana dagawa a takbiratul intiqal mafi yawa fasa'altu ba'da ashabi sai sai yace kaga sai bai tambaye shi ba sai ya tambayi wani cikin ɗalibansa kaga shine yayi iktifa'i da nazil faqila sai aka ce innahu yuhaddithuhu an ibn umara an umara an annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi tawus yana da hadisi akan haka daga Abdullahi dan Umar daga Umar dan Khattab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yana yin haka kuma ya tabbata ingantacce ne saboda babu laifi dan an yi haka na'am ah wannan isnadi ne wanda yake sahihi hadisi ne sahihi da ke isnadin shi yana da matsala akwai ibhami da ya ce wato na tambayi wani mutum cikin sahabbansa an samu wani wuri da aka bayyana wato ibhamin cewa wani mutum ne mai suna Ali ibn Muhammad ibn Isa shi ne aka ɓoye a wajen alimamu Ahmad ya ruwaito hadisin da Abul Qasim Bagawi da kuma albaihaqi a cikin sunan dinsa hakanan bukhari a cikin juz'u rafi da daini fi salati da ibn al-munzir a cikin al-awsat daga ibn jurayj cewa bawus ya ce na tambaya game da haka naga abdullahi yana yi yana daga hannunsa da abdullahi dan umar da abdullahi dan amru dan as da abdullahi dan abbas duka suna yi da abdullahi dan zubair duka suna yin wannan wallahu alam isnadi ne sayi sannan bukhari da muslim ma sun ruwaito daga abdullahi dan umar cewa idan ya shiga sallah yana daga hannu in yi ruku yana daga hannu ya dagu yana cewa wajen sami Allah liman hamidu yana daga hannu haka nan in ya zo miƙewa daga raka'a biyu kuma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake yin haka ka duba sifatu salati zaka ga maganganun da yawa akai ba shine muhallin mu ba wa haddathana muhammad ibn al-husayn ibn al-qatan qala akhbarana abdullah ibn ja'far ibn dastawayhi حدثنا يعقوب بن سفيان الفصوي كنا قال حدثنا سلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا أحمد هو ابن حنبل قال حدثنا محمد ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ميسر ابن إمران ميسر ابن إمران ابن أمير بخاري يا أمبتشيش أتكين تاريخ هكذا ابن هبان أتكين سكات عندك تشوى ولم يذكر عنه راويا سوى شعبة فهو مجهول العين إيه هو مجهول العين أن آه وتميسر ابن إمران ابن أمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ سنبت ترد عبد الله وتدم مسعود كينا آه na ji mun faɗi wannan a baya ko aka ce abdullahi kada ya kai shiru za a kalli mutanen wani gari ne suke faɗi idan mutanen ƙasar kufa ne to ibn mas'ud ne idan mutanen ƙasar madina ne to ibn umar ne idan mutanen ƙasar masar ne to ibn amr ibn al-as idan mutanen ƙasar makka ne ibn abbas kowanne suna da malam abdullahinsu to haka in suka ce abdullahi ghairu mansub cikin sahabbai sai a duba wani tabi'i ne ke faɗan wannan magana da gwargwadon tabi'in wani gari ne da gwargwadon da za a gane wane ne wannan sahabin wannan yana cikin lafa'ib da malamai suke ambata huwa radifuhu ala baglatin lahu masirata arba'ati farasikha fasalla az-zuhra wal asra rak'atayn wal asr rak'atayn qala shu'ba haddathani muyassir wa abuhu shahid shuba yace muyassir ya bani wannan hadisin baban shi yana zaure an abihi an jadihi din ban ce sai na ji daga baban ba kaga yayi yayi iktifa'i da da nazilin kenan shi ma ko wa haddathana ahmad ibn ali ibn yazdad al-qari qala haddathana abdullah ibn muhammad ibn ja'far al-asfahani biha a asfahanan kenan qala haddathana abdullah ibn muhammad ibn zakariya haddathana isma'il huwa ibn umair al-bajali isma'il ibn umair al-bajali dha'ifi da shi da malamin sa haddathana qaisun ya ibn rabi' Qais bin Rabi shi ma akwai maqal game da shi Ana Abi Hussein qala marra bina qaz'atu fa amarna al-Mughira ibn fa amarna al-Mughira ibn Abdullah liyashkuri an yas'alu malamin ya wuce ta gaban mu amma sai da muka bari ya wuce sai muka umarci wani cikinmu al-mughira ibn abdullah muka ce gaje ka tambaye mana shi fa qama fa sa'alahu sai je tambaye shi thumma jaa sannan ya dawo fa haddathana anhu ya ba mu hadisin daga shi qaz'a din an abi sa'idin qala daga musa al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah yace la tushaddu rihalu ila illa ila thalathati masajid bai halasta mutun ya niki gari ya tafi wani gari da sunan yin ibada a wani waje ko wani masallaci sai in masallatai ne guda uku ilal masjidil haram masallacin makka wa masjidi hada da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa masjidil aqsa da masallacin baitul maqdis wala tusafiru al mar'atu fawqa thalathin illa wa ma'aha hu mahramin nabi yace ko baya halasta mace ta tafiya kwana uku a wata riwaya ma kwana daya sai tana tare da muharraminta abuha au zaujuha au akhuha babanta ko mijinta ko dan uwanta malamai ne kawai suka kara suka ce ko kuma fi rifqatin amina wala salata ba'da sa'ataini ba a yin sallah a bayan lokaci guda biyu ba'da subhi bayan sallah asubahi hatta tatlu ash-shams har rana ta fita ba'da al-asr da bayan al-asr hatta tagruba ash-shams hatta fadi wala sawma yawmaini ba a azmi rana biyu yomin nah yomin fitri wa yomin nahari ranar sallah karama da ranar sallah babba a shahidi shine suka ce fa amarna al-mughirah ibn abdullah yashkuri an yas'alahu su basu tambaye shi ba suka takaitu suka wadatu da isnadi nazil wa hadathana abul qasim al-azhari qala hadathana muhammad ibn al-abbas al-khazzaz qala hadathana abdullah ibn sulaiman ibn al-ash'asi hadathana ammi muhammad ibn al-ash'as hadathana umar ibn habs ibn ghiyas hadathani abi قال حدثنا هود ابن الأعمش والأعمش جالس هود دان gidan malam A'mash ya ba mu hadisi baban shi yana zaune an al-A'mash yace daga baban nasa an Ibrahima an-Nakhai kenan Abdullah ibn Mas'ud ko qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa utiya bi qidhin fihi ma'un wa saqa al-haditha kaga ya bada hadisin baban shi yana zaune hadisi ne kuma da yake sahihi وحدثنا محمد وأخبرنا محمد ابن عمر بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إساق النهاوندي آه حدثنا الحسن بن عبد الرحمن ابن عبدان والأهوزي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا خالد بن خداش أن حماد بن زيد قال كنا نكون في مجلس أيوب من زما مجلس مالا أيوب ابن أبي تميمة السختياني fanasma'u rajulan yuhaddithuna an ayyub kuma sai wani a wajen ya karantar da mu ya ce daga ayyubu din fanasma'uhu minhu mu saurara daga shi wannan mutumin wala nas'alu ayyuba anhu ba ma tambayar shi babban malamin wato makaranta ce babba akwai dalibai da yawa malamin kuma yana da muhimmat da yawa saboda haka sai a bar wasu bangare na manyan dalibai suna koyar da karatun da malamin ya riga ya koya musu kamar da yake wasu makarantun zauye akwai babban malami da zai karantar amma kafin ya fito ko bayan ya tashi kuma wasu ɗalibai za su koya wa junansu to ana iya wadatuwa da wannan wannan asari ne sahihi yana cikin littafin arrama hurmuzi al-muhaddisu al-fasil wa akhbarana muhammad ibn al-husayn al-qattan haddathana abdullah ibn ja'far haddathana yaqub ibn sufyan al-fasawi kenan qala haddathana abubakar ibn abd al-malik qala haddathana abd al-razzaq bi musannaf amma amr yani ibn rashid as-sanani qala haddathana muhammad ibn al-husayn aidan وحدثنا واخبرنا محمد ابن الحسين ايضا حدثنا دعلج حدثنا احمد بن احمد ابن علي الابار حدثنا الحسين ابن محمد الجريري البلخي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كان ايوب يحدثنا يتي ايوب يا كسانتي يحدثنا عن نافع ونافع حي malam ayyubu yana ba mu hadisi daga malam nafi'u kuma nafi'un yana raye faktafaina bi muka wadatu daga abin da muka ji daga malaminmu ayyubu mu ce sai mun tashi mun tafi gun nafi'u ba wa haddathana abu sa'idin muhammad ibn musa as-sairafi haddathana abul abbas muhammad ibn yaqub al-asam haddathana abdullah ibn ahmad ibn hanbal qala haddathana abi qala haddathana ali ibn thabit قال قال قال لي Sa'id ibn Abi Aruba kuntu azhabu ma'a Qatada yace na kasance ina tafiya tare da Abu Qatada tare da Qatada ila al-Hasan zuwa ga Hasan al-Basri fa amsiku himarahu fa yakhruju fa yuhaddithni fa ahfazu anhu muna tafiya tare da katada zuwa ga Hassan sai rike mishi jakinsa sai ya fito sai ya koya mana hadisi sai in haddace ba tare da sai naji daga gun babban malamin ba wannan isnadi ne sahihi gashi nan uh, da a'imma Abdullahi dan gida Imam Ahmad da babansa Ahmad da Ali ibn Thabit al-Jazari duka waɗannan malamai ne mazaje cikin manyan malamai wa haddathana al-Hasan Muhammad ibn al-Hasan al-Qattan qala akhbarana Abdullah ibn Ja'far qala haddathana Yaqub ibn Sufyan haddathana sami'tu Isa ibn Muhammad qala sami'tu al-Firyabi al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf an ambaci shi dazu ne kuskure na ce ibn Abdullah ibn Yusuf ne Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Uthmana al-Firyabi akbar shaykh lil-Imam al-Bukhari kenan domin malamin Imam Ahmad ibn Hanbal ne Imam Ahmad ibn Hanbal ya game da shi a Makka ya karatu a gurin sa kuma Bukhari ma ya zo yayi karatu a wurin sa ya rasu 212 saboda ka ga idan ka ganshi a cikin isnadin Bukhari zaka isnadin gajere sosai wani lokaci ma sulafi so da riwaya daga tabi'ai tabi'ai kuma daga sahabbai sai da tsakanin Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku kawai shi firyabin da malamin sa tabi'i da malamin malamin sa sahabi ana samu wannan suna nan kadan haka a cikin sahih Bukhari ah yace kuntu bi makka faji'tu ila sufyana ina makka sai na bugun sufyana al-thawri kenan domin yana daga cikin malaman da ya fi yin riwaya a gonsu sufyana al-thawri ya rasu shi sufyana 161 astashiruhu fi amri yace na zo na nemi shawaran malamin akan wasu al'amura wa saka qissatan tawila ya koro dogon labari ila an kala yace fa kharajtu ma'ahu sai muka fita tare da shi fa nazaltu ma'ahu aw bi aw bi qurbihi na sauka kusa da shi wa kana yumli alayya yana mana shiftar ilimi wa rubbama kala kuma sai inji yace uridu an azhaba ila shekhi fata'ala mai yace malam sufyanu ya koya mun karatu sai ya ce kuma zo mu je gun malami na kai maka koya daga gare shi faqul lahu idhhab ci alga wata malami tafiya ka kawai fasma ka je ka jiyo karatun fa idza raja'ata idan ka dawo fa haddithni ka koya min malam na fi son ni in tabbata dalibin ka ban so ne ka fada da ka fada da kai girmamawa ce yake malamin sa fa haddithni anta alhu qala fa kana yaf'alu zalika ce to shikenan sai ya dinga yi masa haka wato zai so ya dinga yin kafada da kafada da malaminsa ya fi gamsuwa da malamin ya je ya koyo shi kuma ya zo ya koya masa saboda ka sai ce malamin ala gaba ta malam inda babu damuwa ka je kawai ka koyo sai ka zo ni kuma sai ka koya mu waɗannan su ne waɗanda wato suka ji hadisi nazili misalan wanda suka ji hadisi nazili kuma suka wadatu da shi duk da suna da damar jin shi ali ko kuma saboda suna da wani uzuri kamar da muka ji uzurin kamar sayyidina ali wani kuma uzurin shi rashin kyan hanya wani rashin abin hannu da makamantansu malam ya sake cewa mun sami a hadisan nazilan fatalabahu aliyan to ga kuma wasu wanda suka ji hadisi nazili amma ba su haƙura ba sai sun neme shi da isnadin sha'ali قال أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق المادراني حدثنا بكر بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا يوسف بن الماجشون أخبرني محمد ابن ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي تناجم زم الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى kai a wurina kamar matsayin Haruna ne ga Annabi Musa kai dan uwana ne illa annahu laysa ba'di nabiyyun amma babu annabi a bayana saboda kai ba za ka samu annabta irin da Haruna ya samu a bayan annabi Musa ba qala sa'idun sa'idu wato wannan sa'id ibn al-musayyib kenan mai riwaya daga Amir yace fa ahbabtu an ushafihahu an ushafiha bihi sa'adan kaga yayin riwaya daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dan gidan malam Sa'ad ibn Abi Waqqas to amma tunda Sa'ad ibn Abi Waqqas yana raye sai malam sai dan musaibu ya ce to sai nayi sha'awar in ji wannan karatun in sake jin shi daga malam sa'adu wanda ɗansa ya ce min daga gare shi fa ataitu sai na tafi inda yake fa zakartu lahu ma zakara li amir in sha Allah gafarta malam kaji kaji da muka yi da malam wani dan gidanka fa qala li na'am yace kwarai kuwa fa qultu anta sami'tahu na ce mashi algaba ta malam kai ka ji shi daga annabi fa adkhala yadahu fi udhrihi yace sai ya ɗauki hannunsa sai ya saka a cikin kunnensa wa faƙala na'am ya ce ƙware kuwa wa illa istakata ya ce in ba haka ba kuwa Allah ya sa kunnona na wasu kurmanci daina ji ya tabbatar mashi cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim wa akhbarana abu ahmad ali ibn muhammad al-asfahani al-hafiz bin sabur qala dasana abu amr muhammad ibn ahmad ibn hamdana قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاء عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد قال قال سفيان سفيان يتشي حديثي ني مالا عمرو بن دينار يبا مشي دغا قعقاء دان أبو صالح دغا عطاء دان يزيد سفيان بن عيينة يتشي فلقيت ابنه sai na gamu da ɗan gidan Abu Salih shine madu Suhail ibn Abi Salih wanda kaga daga kaka daga Abu Salih sai na gamu da dan Suhail dan Abu Salih din Abu Salih Samman dalibin Abu Hurairah nan sai na ce mishi qultu samitu samita hadisan akhbarana Amru ibn al-Qaqa an Abi Salih yace kai Suhailu akwai wani hadisi da muka ji shin kai ma ka ji shi daga Amru dan Qaqa daga babanka Abu Salih qala sami'tuhu min allazi haddatha bihi haddasa abi yace to aini ina ma da hadisin daga malamin baban nawa daga wanda Abu Salihin ya jigare shi wa kenan ata yazid ata abin yazid al-laythi yuhaddithu an tamim ad-dari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihatu thalatha hadisin ad-dinun nasiha yace ni ma naji daga malamin babana qalu ya rasulullahi liman qala lillahi wal kitabihi wal nabi wal a'immatil muslimina wa ammati wannan hadisin cikin wato jami'ul kalim na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim wa haddathana muhammad ibn al-hasan husain al-qattan qala haddathana abu abdullah ibn ja'far qala haddathana yaqub ibn sufyana haddathana abubakar ya'an al-humaydi qala qala sufyan fi hadisi tamim ad-dari inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha قال أمرو قال كان أمرو بن دينار أخبرناه شيني ونناه ده أمرو بن دينار يبام حديث أولا فرقا الأمري عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح مرسلا daga Abu Salihin ba ambaci sahabi ba falakitu suhailan sai na gamu da suhail dan gida Abu Salihin fa qultu sai na ce mishi law sa'altahu anhu la'allahu yuhaddithni ka tambaya mana shi mana ya ba mu hadisin an abihi daga babansa fa akunu ana wa amrun fihi sawa ina so in zama ni da amun dan dinar duka mun koyi hadisin mun zama mataki guda fa sa'altuhu fa qala suhail sai suhail ya ce ana samitu min allazi sami'ahu min minhu abi ina da isnadin irin na babana wato ata ibn yazid bin laysi sadiqun kana li abi min ahli sham yace ai abokin babana ne mutumin kasar sham da ya zo tare muka ji hadisin da babana daga gare shi wannan ma isnadi ne sahihi wanda yake da fiqat kuma shi ma muslim ya fitar da shi kamar na bayansa malam ya sake cewa akhbarana abu sa'idin al-hasan ibn muhammad ibn abdullah ibn hasnawi al-asfahani qala haddathana abu muhammad abdullah ibn al-hasani ibn bundar al-madini qala haddathana ali ibn muhammad ibn sa'id al-thaqafi al-kufi قال حدثنا المنجاب ابن الحارث حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم النخعي كنان عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن القمة ابن قيس عن ابن مس... عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يتي من قرأ بهاتين الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه wanda ya karanta amanar rasulu aya biyu ƙarshen bakara cikin dare to sun wadatar da shi wato sun ishe shi tsari sun ishe shi kariya sun ishe shi zikiri qala abdurrahman abdurrahman ibnu yazida sai ya ce falakitu aba mas'ud kaga abdurrahman ibnu yazida yana da waya ne daga alqama ibn qais alqama kuma daga abu mas'ud to sai ya gamu da abu mas'ud ne wa huwa yaquf bil bait yana dawafi a makka fasaltuhu yace sai na tambaye shi kai tsaye fa haddathani bihi ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi ma ya sake bani isnadin kai tsaye daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan hadisi ne sahihi ya hadisi ne sahihi wanda yana cikin Bukhari da Muslim Malai sake cewa akhbarana al-Hasan ibn Abi Bakr qala haddathana Abdullah ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Baghawi haddathana Abdullah ibn al-Hasan al-Hashimi haddathana Shababa ibn Siwar haddathana Shu'ba an Humayd ibn Nafi'in an Zainaba binti Ummi Salama anna ummaha أن أمها أن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها daga Zainabu yar gidan Ummu Salama wata ke wato abin nan agola ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mahaifiyarta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ummu Salama radiyallahu anha tace wata mata wato mijinta ya rasu faramadat sai ta yi kwantsa ta yi ciwon ido fashtakat ainaha idan tana ciwo hatta khashaw alaiha haka ji tsoron kada ta makance fa sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai aka tambayi manzo Allah ataktahilu sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi aka ce ko za zai halasta gare ta ta saka kwalli kwalli yana iya yin magani ga wannan ciwon idan kuma zai bayyana kamar kwalliya shi yasa suka yi tambaya sai annabi ya ce kad kanat ihdakunna tamkusu fi baitiha fi sharri ahlasiha aw fi ahlasiha fi sharri baitiha haulan yace mata ku gode Allah mana da can a jahiliya ɗayan ku idan mijinta ya mutu za ta zauna a cikin kaya mafi kazanta a cikin sutura mafi sharri ko a cikin sharrin sutura tsawon shekara guda ba ta fita ba ci ba sha ba kwalliya ba komai fa idza marra kalbun ramat bi ba'aratin idan kare ya wuce za ta ɗauki kashin awaki ta yi jifa da shi sun makarajat sannan ta fito fala annabi ya ce ba za a yi haka ba wato idan shekara ya yi shekara ta yi kafin ta fito sai an yi wani wani abu na camfi ta dinga ɗiban kashin awaki tana gogawa a jikinta tana wurgi da su akwai wanda ma ake samu tsuntsu wanda za a ba ta tsuntsu ta dinga gogawa a cikin al'aurarta har sai ya mutu duk suna yi wannan a jahiliya nabi ya ce yanzu kun samu saukin wata hudu kawai amma ba za ku iya ba fala ba za ta yi amfani da kwalli ba a nemi dai wani maganin arba'ata ashhurin wa ashara sai an kwana wato wata hudu da kwana goma nan to mu abin da ya dame mu game da hadisin shine shi uba ya ce kana ya ibnu sa'id haddathani bi hadha al hadith ya ibnu sa'id al ansari malamin shu'uba ya koya masa wannan hadisin anil an humaid daga wannan humaid ibnu nafi'in din falakitu humaidan shuba yace sai na game da humaid fasaltuhu shi ma sai na sake tambayar shi fa haddathani bihi ya bani hadisin kai tsaye wannan isnadi ne wanda yake sahihi hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim asalin sa wa haddathana muhammad ibnu ahmad ibnu rizqin qala haddathana ahmad ibnu sulaiman ibnu ayyub al-abadani قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد شمال من البخاري cikin manyan malaman sa Abu Asim an-Nabil قال حدثنا يزيد بن زري الروح ابن ابن القاسم ام محمد بن عجلان عجلان عفوا عن المقبري سيد بن ابي سعيد kenan an abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idan tawadukum ila majlisin idan ɗayan ku ya zo wani wuri da mutane suke zaune falyusallim ya musu sallama fa in arada an yajlisa falyajlis idan yana so ya zauna ya samu ya zauna fa in qama wal qawmu julusun falyusallim idan ya tashi tafiya mutane suna zaune ya musu sallama fa innal ula laysa bi ahqqa min al akhira wannan sallamar ta farko san da kazo bata fi daraja ba fiye da sallamar karshe abinda ake son mutum waje ya sallama in zai tafi ma ya sallama ba a ce in ka zo wurin kai sallama kuma sai ka bi ka gaisa da kowa ba sai ka sha hannu da kowa yadda muke dinnan wannan al'adar mu ce amma baya cikin karatu قال الدقيقي فقيل لأبي عاصم إنما نريد حديثك أنت عن ابن أجلال سيكتشي ما عبد محمد بن عبد الملك الدقيقي يتشي أبو عاصم النبي لبعد وانا رواية ونغا إسناد صدق يزيد ابن زري daga Ruhu ibn al-Qasim daga Muhammad ibn Ajlan mutane biyu tsakaninsa daga Muhammad ibn Ajlan sai aka ce a'a muna son isnadin ka ne kai tsaye faqala akhbaranahu Muhammad ibn Ajlan anil maqburi an Abi Hurairah yana da isnadi wanda yake gajere wanda daga daga daga Muhammad ibn Ajlan ba tare da ya bi ta ta kan Yazid ibn Zurai da Rawh ibn al-Qasim ba kuma yana da wani ta, ta hannunsu gaba daya to wannan kenan ina ganin a wannan shi ma hadisi ne sahihi yana cikin a Sahih bukhari yana cikin Adabul Mufrad afwan yana cikin Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari yana kuma cikin ma Asnal Kubra ta Imam Nasa'i da Ibn Hibbana da Baihaqi da kuma wasu wurare mabambanta cikin littafin hadisi duk dai waɗannan yana kawo mana misalin wato wanda ya samu isnadi nazili sai kuma bai haƙura ba sai da ya je ne ma'ali wato wanda yake da isnadi gajere za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله